أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
Allah yana ce alkhabisatu kazamai minan nisa'i daga mata wa min kalimatu daga kalmomi dai to lil khabisina a to ana yin su ne ga wanda suke su ma kazamai nan nasu daga mutane su ma wato wato wannan ya tabbata ga kaz- wato su ka- mata kazamai da kuma kalmomin kazamai to na wato kazamai maza ne eh su kuma kazamai maza ne ga mutane su kuma nan kazamai mata ne wato tsarkaka kuma daga maza sun tabbata ga tsarkaka wato da- da- da- tsarkaka mata kai sun tabbata ga tsarkaka maza daga mutane su ma tsarkaka maza sun tabbata ga tsarkaka mata daga abin da aka ambata ai allaiqu bil khabisi misluhu wanda ya dace da kazami to irinsa wa bil tayyib misluhu wanda kuma ya dace wato da tsarkaka to irinsa zaka da eh ba za ka dauko kazami ka hada da wanda yake tsarkake ba ko ka dauko tsarkake ka je ka hada shi da kazami a'a ba za ka yi haka ba eh to ulaika wancanan ka su a tsayyibuna wa tsayyibat min nisa'i daga mata wa minhum aisha ta shi da akwai na aisha wa safwan da safwan to mubarrauna ababan kubutarwa ne mimma yaquluna daga abinda wannan kazaman maza da kazaman mata suke faɗa musu eh hadisuna kazaman maza wa hadisatu da kuma wato kazamai mata min nisa'i daga daga mata wato abinda suke gaya musu suke faɗa kihim a cikin su nazari to lahum ai da tsayi ne tsayi ba ce wato gafarar ubangiji ta tabbata da tsarkakan nan maza da tsarkakan nan mata ne da sai daga mata wato gafarar ubangiji ta tabbata gare su da arziki kuma karimu wanda ke da girma fil jannati a cikin aljanna wa qad istakharat aishatu nana aisha ta yi alfahari kuma tana da yin alfahari da ashiya'a da wayansu abubuwa ne ha daga cikin abubuwan annaha khuliqat idan an hadice ta tsayi mata tsarka wa wu'idat maghfiratan kuma an mata alƙawarin gafara eh warin da arziki kuma karimin wanda yake ne girma kaga nan Allah ya mata alƙawari da kuma an haife ta da tsarka kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah yana santa eh duk wannan wannan bartabobi ne nata sashen wato ahalin ta haƙiƙi suka ce يوسف عليه السلام cewa Yusuf alaihi salam بارمية الفاحشة بارمية الفاحشة yayin da aka jefe shi da alfasha برأه الله sai Allah ya kubutar da shi عن لسان سبي a bisa wato harshen yaro kankani a cikin zanin goyo وإن مريم wa ba shi ne yake eh, ba shi da shahidi min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqa huwa min al-kadhib in kana qamisuhu qudda min duburin ko fa kadhaba huwa min as-sadiqin وإن مريم tun da yana da Maryam بارمية الفاحشة yayin da aka jefe ta da alfasha برأها الله Allah ya kubutar da ita عن لسان ابنها عيسى bisa harshen annabi wato ɗanta annabi isa والصلاة والسلام alaihi salatu wasalam إن عائشة sunna na aisha kuma بارمية الفاحشة yayin da aka jefe ta da alfasha
برأها الله to تعالى Allah ta'ala ya kubutar da ita القرآن da alqur'ani ما رجعها ببراءة النبي na'am wa ma radiyallahu Allah bai yadda wato gare ta ba bara da wato kubutarwar karamin yaro shi da kansa ya kubutar da ita النبي wala wani annabi حتى برأها الله har dai Allah da kansa ya kubutar da ita بكلامه da zancensa بين الخبز والبوسان zai kubutar da ita daga wannan ƙaryar da wato babban ƙarya da ƙarama duk baki ɗaya daga wato ƙazafin da aka yi mata da kuma ƙage da aka yi mata وروي an rawaito عن علي بن زيد daga ali ɗan zaidu
عن جدته daga kakarsa عائشة رضي الله daga عنها lana isha Allah ya da ita ƙarar ta ce لقد وفيت تسعا ta ce an bani abubuwa guda tara ما وفي ما وفيتهن امرأة imra'atun ba ba wata mace wannan abu guda tara da aka bani ba لقد نزل جبريل عليه السلام hakika wato malaika jibril alaihi salam ya sauka وسورتي da sura ta وراحتي eh في راحته a hannunsa a tafinsa حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج yayin da aka wato umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ni
وقد ولقد تزوجني ذكرا wato abin da ya faru malaika jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hoton nan Aisha eh yace ita ita zai aura to manzo Allah da ya fito sai yana sahabbai shi ga wannan an ce ita zan aura malaika jibril ya zace Allah ya ce in auri wannan eh to to ko ba san yan waye ba to sai na baka da ya gani sai ya tafi gida a wata ruwaya aka ce da ya je gida sai ya samo dabi mai zuba a kwano ya ce ta je ta kai wa manzo Allah sai da ne ta kai wa manzo Allah sai ya bayyana shi ya sayi na abokan shi eh
ولقد تزوجني ذكرا na biyu kuma hakika ya aure ni budurwa تزوج ذكرا غيري manzo Allah bai auri wata mata budurwa ba in ba ni ba duk zawarawa ne sauran matansa na ولقد توفي صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati إن رأسه لفي حجري wato kansa yana tsakanin cinya ta ولقد قدر في yana kan cin wato yana kan manzo Allah yana kan cinya ta ya wafati
ولقد قدر في بيتي zan kudura kuma hakika wato an karbe shi a daki na أبر قدر kubira to ba ba kubira ba ko eh an masa kar- kabari a cikin daki na ولقد حفت الملائكة بيتي hakika mala'iku kuma sun lullube daki na فإن كان الوحي لا ينزل عليه idan wato wahayi yana sauka gare shi وهو في أهله to cikin iyalinsa ينصرفون عنه to suna biyawa su koma mugabaransa وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه wato idan maza Allah wahayi yana saukan masa a dakin sauran masu hutu suna tafiya ne su baje amma in yana sauka a daki na ina na Aisha وأنا معه في لحافه to ni ina tare da shi cikin mayafinsa ما يديرني عن جسده eh ba zai nesantar da ni gaburan jikinsa ba فإني لابنة خليفتي وفريق kuma ni ɗan halifarsa ne kuma sadiƙinsa
ولقد جئتني من السماء hakika kuma wato hanzari na wato kubutar da ni ya sauka daga sama وخلقت- ولقد خلقت طيبة an an halicce ni tsayi matan tsatsarka عند أيديا kuma a wajen tsatsarka ولقد وئدت وئدت مغفرة an mun alƙawarin gafara أمس da رجما kuma rizki mai girma يعني قوله تعالى ya ni faɗin Allah ta'ala مغفرة ورزق كريم Muhammad miratu wa rizqun karim جنة shine aljanna anta yayi eh ai ga a ɗakin da na Aisha aka binne shi a ɗakin da na Aisha aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai wannan kadai ya isa ishara ga matsayinta to kuma da aka binne manzo Allah ba ta fita daga ɗakin ba tana dai cikin ɗakin sayyidina Abubakar ya wafati shi ma sai aka kawo shi shi ma aka binne shi kusa da manzo Allah idan za a ga hoton hoton kaburburan wato za a ga irin ba a jere aka jera su kai da kai a jere ba akwai sabani eh akwai sabani wato shi yayi kasa kasa wajen kafar manzo Allah manzo Allah yana sama to haka nan sayyidina Umar shi ma haka aka yi musu shi lokacin da sayyidina Umar aka soke shi ya kira Abdullahi bin Umar yace ka je gun ummul mu'minin na Aisha ta gaya masa idan Allah ya karbi kai ya karbi raina ina son ta izini abin ne na a kusa da sahabbaina abokaina kusa da manzo Allah sai na abokan da Abdullahi bin Umar yazo ya samu na Aisha ya gaya mata ce to da wurin ni na zaɓar wa kaina saboda wannan mai- mahaifina ne wannan ko mijina ne amma tun da ya roƙa to na yi izini a abin ne shi to da ya zo ya gaya masa to da ya gaya masa to bai ce eh a je kawai ba cewa ya yi sai kirawo su yi kira abdullahi bin umar da kuma sauran su yake so to idan na yi wafaci aka haɗa ni aka gama komai za a kai ni abin ne ni in kun je kofar ɗakin ku tsaya kan ku shiga da ni sai ku ce umar yana sallama kuma yana cewa wai yana tambaya a shigo da shi Eh, idan an ce a shigo da shi to ku shiga da ni idan aka yi muku shiru to ku koma ku je ku binne na a makabartar musulmi haka ku aka yi kenan aka ɗauke shi aka kai shi aka yi sallama aka ansa aka ce to umar ne yake neman izini yace a nemi izini a shigo da shi me ake gani za su a shigo da shi shi da nan aka shiga da sai na umar aka binne shi to daga aka binne sai na umar to shi kenan kuma na na aisha sai ta kuma ja hijabi tunda sai na umar wancan mazala mijinta ne abubakar sai na abubakar mahaifinta ne eh za ta iya zama a tsakaninsu domin ita an binne su a ɗakin kuma take saman aka kawo ta yin na umar to sai kuma ta sa hijabi eh saboda shi kuma sai na umar ai kaga tsakanin da shi akwai hijabi kun da yadda aka yi to matsayin wa'annan sahabbai kenan eh manzo sai na buka yana ƙasa da manzo Allah wajen kafarsa shi kuma sai na umar yana ƙasa da sai na abubakar wajen kafarsa sun gwaggota haka to dubi wannan irin falala da ta samu da Aisha amma duk da haka bata kuɓuta ba bata kubuta ba to waye zai kubuta akwai wani sasan da yi na shehi yana magana yana cewa ai duk wanda ya riki Allah to sai ya hakura da bala'i yace ba za ka ji cewa annabawan nan ko manya manyan waliyan nan za ka ji rayuwarsu duk daɗi suka sha ba ba maganar daɗi sai gwagwarmaya eh gwagwarmaya suka sha in ka ɗauko sai na nuhu ba shekara ɗari tara da hamsin yana kira ba mutum nawa ne ya ansa masa me ba a gaya wa annabi musa ba me ba a gaya annabi isa ba haka zo kan manzala su zalunta ta ne ba su gaya manzala ba karshen ta ga iyalinsa ga kazafin da aka yi masa kuma abin mamaki abin mamaki akwai wasu a cikin a samu babban abin mamaki shine wai a samu wanda suka yi imani wai da aikin da aka manzala su ne suka yi wannan su ne suka yi kazafin kuma a samu wasu kuma su riga gaskata tawa a wannan ba karamin bala'i ba ne Allah ya kare mu to su zamu يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون so wato ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani kar ku shiga wato gidajen mutane ko kuma dakunan su wanda ba dakunan ku ba har sai kun nemi wato izini kuma kun sallama wato a wato ga ahalin wannan waje eh shine mutum in zai shiga waje ce assalamu mutum wato in zai shiga aka ce assalamu alaikum to in yace fa assalamu alaikum aka ce alaikum assalam fa ba kunna kai zai ba a'a sai tsaya sai ce a adkhulu na shigo in an ce shigo sai ka shiga amma dan an ce manzo alaikum assalam ba za ka kutsa kai ba eh kama wa da kamar da yazo biya hadisin a cikin wannan hadisi zalikum wa ta'alakum hayrun shi ba alheri gare ku min ad-dukhuli daga shiga wajen bigayar izanin ba tare da neman izini ba la'allakum tazakkarun ko ku wato hakika ku ayi tunani bai ga mu ta islami ta zali ko ku ku ayi tunani khairiyatahu wato alkhairun za fa ta'maluna bihi fa ta'maluna bihi ku aiki da shi ga fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yuzana lakum in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum والله بما تعملون عليم in ba ku samu kowa a cikin gidan ba ya azan lakum da zai muku izini kuka yi sallama kuka ji tun to falatan hulwa kan ku shiga wannan gidan hatta yi zan lakum har sai dai an samu wanda ya amsa muku ya muku izini wa in kila lakum rji'u in an ce muku ku koma ba da istizani in kun ce assalamu alaikum aka ce alaikum salam kuka ce mu shigo aka ce akan ku shigo to shikenan ku koma ko ai shi koma azka shi yafi alheri gare ku min al-qu'ud da zama akan goma dan an ce ka shigo kuma ka zama a gindin goma kana jira wai sai an ce ba ka shigo a'a ka kama hanya ka tafi yanka wallahi ma ta'malun alim Allah masani ne duk abin da kuke aikatawa min ad-dukhul din da shiga gidan mun gida da izinin da izini wa gairi izinin da kuma masu shiga ba izini fa yujaziku Allah kuma zai saka muku da irin abin da kuka yi in kuka yi biyayya to shikenan Allah zai saka muku alaihi akan ka ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون to babu laifi gare ku ku shiga wato ɗakuna wanda ba mutane a ciki amma kuma ɗakunan da kuke da wato kaya kuke da kayan amfanin ku a ciki eh to wannan babu laifi gare ku ku shiga da zauna kuma wato wato ku shiga saboda ko ku zauna ko kuma ku ajiye kayan ku kamar wato wato dakunan ribaɗi ko kuma dakuna na cikin kasuwa ko kuma wato wuraren dai da aka tanu da mutane za su yi amfani da shi to babu laifi wannan ku shiga wani Allah kuma ya san abin da kuke bayyana da abin da kuke ɓoyewa abin da kuke ɓoyewa shi da ko da gairu biyu cikin shigar wato wani ɗakin ku wato min da salahin daga nufin gyara an gairu shi ko wani in ma kuna nufin gyara Allah ya sani in kuma ba ku nufin gyara ma Allah da shi ya sani eh zai taka muku wasa ya fi sannan gaba zai zo annabi cewa su ne idza dakhalu buyutuhum in suka shiga ɗakunan su ma mutum masana zai shiga ɗakin sa to kowa ya shiga to ya sallimu da shi sallama ala anfusihim bisa kawunan su ma ba wai sai gidajen wayan su ba kawai za ka sallama a kai ma za ka shiga gidan ka sai assalamu alaikum
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ذكر لهم إن الله خبير بما يصنعون فجاء المؤمنين ماذا سوى سرنت إلى الروح eh amma la yahillu lahum gabar abin da ya halatta gare su na zurhu gabar abin da kallon sai haramta gare su bai halatta gare su ba min din nan za a dace da yake ya gudu min tarihin eh ya ma'ana su rinka idanuwan su ko su kiyaye farjojin su gabar abin da bai halatta abin da gabar abin da aikin sa bai halatta gare su ba bai hada ita wancanan da shi ne mafi tsarki ma'ana shi ya fi alheri gare su wato in suka yi hakan don dai Allah masani ne da abin da suke aikata masanin baɗi ne ma'ana kabiru masanin baɗi ne eh abin da yake ɓoye to ubangiji ya san shi eh ya san abin da suke aikatawa wato bil ibsari bil absari da maganan su sawa'an suna kallon kallon kallon nan wato suna kallon abin da aka haramta su ko wal furuji da farjojin suna aikata abin da aka haramta musu to duk Allah ya sani ko a boyewa suke Allah ya sani ko safar kallon ma suke Allah ya sani ko jajihim Allah zai taka musu alaihi a kansa
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
كجاء المؤمنين واتوا mata kuma. su ma su rinka idanuwansu gaban abin da bai halatta wato kallon su bai halatta gare su ba kuma su kiyaye farjojin su gaban abin da bai halatta gare su su aikata shi ba eh kuma kar su bayyana adon su sai dai ga wato abin da wala yajin zinatu hunna kar su bayyana adon su sai dai abin da wato ya bayyana lil hada ga adon wa huwa alwajhu daga cikin nasu kai wa huwa alwajhu shine fuska wal kafan da tafukan su wannan fa yujuzu nazruhu kallon ka ya halatta li ajnabiyin ga ajnabi eh dan masalan za ka auri wace ai ba za ka zo ka aure ta a sungume ta rufe komai baka ga hannunta ba baka ga fuskarta ba a dole za ka ga fuskar in kuma ta rufe to kaga waye zai rika ganin mata ba ba ga fuskarta bai sai kuma yana son ta ai kaga bai san me zai aura ba ko kuma bai ga hannunta bai me zai aura kaga ba zai sani ba to shine aka ce to ya halatta ya ga fuskar ko ta buɗe fuskarta da hannunta da ajnabiyin ga ajnabi amma ba shi ba fa illam yusaf fitnatu in dai ba a tsoron fitina ba shi a hadu wal hani a ɗayan fuska ko guda biyu ɗaya fuska shine in an ji tsoron fitina kawai shi kenan ba za ta buɗe ba da idan fuskar ta ta da hannun ma duk ta rufe su ba za ta buɗe ba sani na biyu yaro yana haramta ne annahu saboda cewa shi mazannatul fitnati wato ma wato mazakar fitina ce waru jiha kuma an karfafa shi hasumar dan yankewa da babu ga wannan babi وليضربن بخمرهن على جيوبهن to wanda yadrimna bi khumrihinna wato su sitirce da mayafansu ala jiyubihinna bisa wato wato kawunan su ayyar suturna ru'usa su sitirce a ru'usa kawunan su wal alaka da wuyayen su wasu dura da wato wato kirajen su bil maqani da marafin kai sai su rufe wato su rufe kansu har zuwa kamar wajen aljihunsu sai su rufe inda dai zai zama ya san suturce ba za a ga al'aurarsu ba
ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير كل جرفة من الرجال أو السبيل الذين لم يظهروا أو السبيل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون an ce wato shirifi kawunan su su rufe kirjin su su rufe ko ina su rufe wuyan su da marfin kansu to sai ubangiji ya kuma cewa wala yajina zinatahunna kar su bayyana adon su alhasiyata wato wata take boyayya wa hiya ma adalwazi shi wato ma adalwazi shi abin da yawan yawan shi alwaji fuska wal kafaini da wato tafukan nan guda biyu ba za su bayyana abinda suka ɓoye na adansu ba illa li bulatihin sai dai ga mazajensu jam'u ba ale ai gauji wasu mijinsu aw aba'ihin ko kuma iyayensu su ya halatta su gani iyayensu aw aba'i bulatihin ko iyayen mazajensu aw abla'ihin ko ƴaƴansu aw ba abla'i bulatihin ko ƴaƴan mazajensu kaga mace tana auren mutum mutum yana da ƴaƴa wato a wajen a wata matar ba ai kaga wannan matar ta su duk da ba ita hajjin su ba ai maharramarsa ce ta ta haramta a gurin ɗansa a gani shine yake awa bula'i bulatihin aw ikhwanihinna ko kuma yan uwansu maza wanda ba wato ba aure tsakaninsu aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan yan uwansu aw bani akhawatihinna ko kuma ƴaƴan yan uwansu mata aw nisa'ihinna ko kuma matansu aw ma malakat ma aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abin da danshin su ta mallaka fa yujuzu lahum nazruhu to kallon sa ya halatta lahum gare su illa ma baina surrati wa rukbati sai dai abin da yake tsakanin cibiya zuwa gwiwa fa ya haramu nazruhu li ghayri al-azwaj wannan kallon sa ya haramta ga wannan wato mazaje mijin mijin mijin matan wa kharaja bi nisa'ihinna al-kafiratu mata kafirai ya sun fita a cikin wannan zuri bin sa'ihin da aka ce bin sa'ihin an fitar da mata kafire fala yajuzu lil muslimatil wato fala yajuzu lil muslimatil kashfu lahunna yayewa adam mace bai halatta lil muslimatil ga mata musulmai su yaye adam su su yaye jikin su ga mata to kafire mata ba wan bai wasa ma malakat aymanuhunna al abida ma malakat aymanuhunna da aka ce abin da mun su wato san mallaka ta taro ma banda ma mata ku yi al'abi da habbayi maza au tabi'ina ko kuma masu bibiyar fudula tsam sauran abinci masu zuwa yawo suna dan neman abin da aka rige na abinci kamar da ake bara gairi bil jarri sifa wannan ko kuma ce gayar istisna'i ne wani ma abuta bukata ai ashabul hadith ma abuta bukata ilin nisa'i zuwa ga mata su wato ba ma ba sa ba mu bukata mata bane suna rijali daga mazaje da allam yanta shirin zakaru kullum wato cewa a zakarin ɗayansu ma baya tashi kamar yadda dai muke gani akwai bayi wanda suke zama babanni eh su babanni din nan to wannan za su iya shiga mata tun da yake su ma babanni a haka suke ba ba ba mazajen aure bane eh awu tsibli ko kuma karamin yaro bi ma za a fara jami'i ake nufi alladina yaran da wanda ba su kai wato lam yazharu ala auratin nisa'i ba su kai wato su wato su ittila'i wato akan wato al'auran mata ba su ba su ji kuma me yayi harkan mata ba lil jima'i da jima'i fa yujuzu sai halatta an yubdina lahu su bayyana musu wato abin da suka yi na ado ma a dama bainu surati wa rukbati amma fa abin da wato ya bayyana za su nuna musu abin da ya wani shi daga cibiyar zuwa ga gwiwa wannan kowaye wannan jama'atar da bayin da ƴaƴan mijin da waye duk wannan mutum ba zai kalla ba nan kawai sai mace sai mijinta wala yadrim bi arjulihinna kar su rika bubbugo su rika bugu bi arjulihinna da da kafafuwansu ka san ana sa mundoyi a kafa eh ana sa munduwa akwai munduwa da mata suke ado da ita kowace kafa ana sa mata to kar su rika tafiya suna dukan kafa in aka sa munduwa aka doki kafa ɗaya mun zuwa ta doki ɗaya za a ji ƙara to an ji ƙara kuma shikenan wannan hankalin namiji sai ya koma ya ga menene wani irin ado aka yi to suka ce ubangiji ya ce kasi wannan li ulama kasi wannan dukan dan ka a san mayu kufina wato dan su dukan dan a san mayu kufina abinda suke koyewa ne zinata hinna daga wato adonku nan kalkalin daga munduwa wanda ya taka a tsa'u shine wato zai rika yin ƙara an doka wannan aka doka wannan sai gaji yana ƙara wa tubu ila Allah jami'a wa ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai ku tubu zuwa ga Allah jami'an baki daya mimma waqa'a lakum daga abin da ya amfu gare ku min nazari sai da kallon nan al-mamnu'i abin harawa minhu daga gare shi domin gairihi da kuma wannan sa la'allakum tuflihuna idan kuka tuba ga Allah baki daya hakika ku kwara bauta ai tanjiwa fa tsiranin zalika daga wannan liqabuli tawbati saboda karɓar tuba minhu daga gare shi wa fil ayati ya zo a cikin wato a wannan ayar taglibul zukur wato an fifita wato an rinjayar da maza alal inasu bisa mata eh shi yasa ran da muke maganar masu dinki wato seloli su yi wa Allah su yi wa annabi su rage irin abin da suke yi na dinke dinken nan eh su yi kokari su rika dinki irin na addinin musulunci eh su yi wa Allah su yi wa annabi su hakura wannan duk kallace kallace da ake duniya a dauko wai wani fasiyan ana ɗauko a ɗinki kala kala a zo ana yi wa 'ya'yan musulmi to wannan shari'a ba ta yadda ba eh idan mutum ya yi ya ɗinka kai ma da ka ɗinka kana da laifi Allah sai ya baka laifi eh to ya kamata a yi nazari akan wannan kuma iyaye su rika duba kayan 'ya'yansu eh ba kawai shi kenan uba ya ba yasu abin da za su ɗinka ya ba ta kuɗin ɗinki da zai ɗinkin da ta ga dama ta sa ta fita ta shiga yana kallon ta ba abin da ba abin da ya dame to wannan kuskure ne mu kokari yadda addinin musulunci ya tsara mana shi kenan mu bi shi shine salima shine wato kubutan mu shine kuma zaman lafiyar mu
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
wannan aya shi ne ake yi wa waliyai da kuma shugabanni bayan waliyan kuma daga shugabanni na al'umma da kuma shugabanni a kuma akwai dalili a nan na wajabcin wato auren aurar da wacce kake da hannu a kanta to wannan auren ta wajibi ne shine wanda yake cewa an kiful ayame wato ku aurar da al'ayame minkum wato al'ayame wato jam'i ne na aini wa hiya man laysa lahazuju wa hiya man laysa lahazuju ita ce wacce ba ta da wato wato matar da ba ta da miji bikiran kanat ausayi ba budurwa ce ko kuma ba zawara ce wa man laysa lahu zawjun haka ma namijin da ba ya da wato mata wannan hukunci tun a harari yana cikin yaya maza wal harair da yaya mata wa'anda suke ba su da miji aimu wato yana hada akan mace kuma yana hada akan namiji eh duk guda ɗaya ne wasalihina haka nan da mutane wato na ƙwai su ne muminai min ibadikum daga bayanku wa ibadikum daga koyanginku wa ibadin da kuma bayi min wa ibadin ibadin din nan min jimu'i abdi yana daga cikin jam'in abdu in ya kuma fuqara ai su wayannan ƴaƴan da muka ce aure da su in dai sun zama fakirai yughnihimullahu Allah zai wadatar da su bi tazwiji da auren min fallihi daga fararsa wallahu wasi'un alim Allah mayarwaci ne da halƙi ga wato me yalwata ba ne wasi'un me yalwata ne ya me yalwata ne da halƙi ga halittarsa alimun kuma masani ne bihim da su وليستعبد الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتيكم وليستعجل الذين لا يجدون نكاحا wa'anda ba su sami ikon yin aure ba ai ma yin duhu da biya abin za su yi aure da shi min mahalin nan daga sadaki wannan fakatin da na faɗa su su kame an zina ga burin zina hatta yi ne humullahu har dai Allah ya wadatar da su ayi wasu yarwata alaihim gare su min fallihi daga fallarsa fa yanki huna wato sai su je su aure in suka samu fallarsa wanda dina yanka gura wanda kuma suke neman alkitaba ai albukata bata fansa bayi da suke rubuta fansa za su nemi wato su fanshi kansu mimma walladin yaktubuna wa yaktubuna alkitaba wanda suke neman kuma a rubuta fansa daga abin da wato daman su ta mallaka min al'adiji daga bayi maza wal ima'i da koyangi to fa katibuhum to ku je ku rubuta musu fansa bayin da suke neman fansa maza ne ko mata eh walladin yabtaguna alkitaba wa'anda suke neman rubuta fansa mutum ne yake da bawansa ko kuma baiwarsa sai bawan ya ko baiwar ya ce ina son in fanshi kaina to sai a yi rubutu to na yadda za ka fanshi kanka a naira dubu goma kuma za ka biya goma na dubu goma nan a wata biyu ko wata biyar ko wata ko shekara to shi kenan duk wata abin da aka yi jejeniya sai ka kawo eh da za ka yi wata tara kana jiya wata ɗaya ne ya saura sai ka kasa biya to watan duk ta zama ta rushe wato abin ya rushe sai kuma a koma farko a sake wani abu kuma ba za a dawo maka da kuɗin ba domin dama da kai da kai da kuɗin da kai ai dinne ne gidan naka ne tun da kai bawan sa ne to saboda haka babu magana wato saboda in ka fara kai wata goma to duk wata ka kawo da za ka bada wata tara ka kasa na goma to shi kenan wannan kitaba ta rushe fakatibuhum to ku musu kitaban nan in alamtum fihim khairan in kun san alheri fihim a cikin su ai amanatan amana ko kudratan da iko alal kasbi muta wato tsururiyar da za su samu wannan kuɗi li ada'i mali kitabati saboda ba da kuɗin da suke fannin fansa wasiqatu ha shi kai yadda ake yin ta masalan musa misali ka tabtuka ala alfaini na rubuta fansa a kanka a bisa naira dubu biyu misali shi shahararri a wata biyu kullu shaharin a kowane wata albu za ka ba da naira dubu to fa za a je ta huma in ka ba da wannan naira dubu biyu to fa an hurrin ka zama ɗa fa ya ƙuli shi kuma bawan sai ce ƙabiltu na yadda na karɓi wannan fansa to shi kenan sai shi gaba da biya eh wa atu ku ba su ku wato wannan umarni ne na shugabanni Allah yana umarta shugabanni ku ba su daga dukiyar da Allah ya ba ku abinda za su taimaka wa kansu da shi shi a da'imar ta zama cikin biyan abinda suka lizimta wa kansu wato lakum gare ku wanda za su ba ku wa fi ma'anar ita'i haɗi shi'in a cikin ma'anar bayan wannan akwai sariyar da wani abu mai ta zamuhu daga abin da suka lizimta suka lizimta wa kansu za su biya kai wato da aka rubuta ba a biya ka kai mai bawa wato za ka iya sariyar da wani abu ka iya ragewa abin da kuka yi jeje na arziki kenan sai ka rage ka iya ragewa kuma in ka rage Allah zai baka wannan ladan ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
تكبكوا في الساوة wato ku yanzunku alal biga'i musu wato karuwanci ai azina shine zina in aranna ta hasuna in sun nemi wato katanguwa ma'ana ta abufan kamewa an gaburan zinan وهذه الإرادة محل الإكراه wato fala mafhuma li shar'i anan da tabtabu dan ku nema wato ku nemi arular duniya bil ikrahi da tilasta musu nan kun sa su bayan ku ne kun tilasta musu je ki karuwanci dan su kawo muku wato arular duniya shine kudi nazalat wannan aya ta so kufi abdullahi bin ubay akan abdullahi dan ubay dan salulu kana yakuru jawariha wa yana tilasta ku yanzu alal kasbi bisa neman kuɗi duk zina da zina je su zina shi karuwanci su kawo masa kuɗi eh sai ubangiji ya ce wa man yukuri hunna duk wanda ya kila samu a irin suka irin wannan aiki fa inna allaha min ba'di ikrahihinna sun dai Allah bayan wato sun kila samu su dinnan gafurun mai gafarta ne lahunna gare su rahimun mai jin kai ne bihinna da su dan ba sa so dole aka yi musu domin ikrahi kila samu su aka yi aka je su je su yi to saboda su tsira da jikinsu ko da bulan ma halaka to don a lokacin a wannan zabanin bawa ma aka kashe shi ba wani abu bane to tunda Allah ya san halaka musu to Allah zai musu gafara tunda ya san ba bisa san ransu suka je suka aikata ba
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين والله حقيقة من سوكر دواسو آيوي دواسو مبينات بفتح الياء مبينات أبا مبيناوا إيه وكثرها كم مبينات مبيناوا إيه في هذه السورة أشكو من السورة أي بيّن كم بيّن فيها ما ذكر أم بياني أشكين أبن أكا أنبتا إيه أو بيّن سن كم بيّن سن آيات بيّن سن mun aiko muku da ayatun ayatun bayyanatu wa masalan wato da misali ai khabaran wato labari ajiban ne ko misalan da misali kuma muka muku misali a cikin ta ai labari ajiban bai ban mamaki ho hamru aisha ta shine labarin aisha a ce ai ko manzo kuma mutanen da suka ji sun imani da shi kuma su wa matarsa kazafi ai wannan ya ya isa abun mamaki sunan lazina khalau daga wa'anda suka shuɗe min kabluku a gaban ku ai min jinsu amsalihim daga jinsin misalin su ai wato akhbarihim daga irin labarin su al'ajibatu ne ban mamaki ka kamar Yusuf kamar labarin Yusuf wa Maryam da nan Maryam wa mawidatan da wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah wa fi qawlihi ta'ala wa ta hukum bihi ma rafatun bi dinillahi wato wa fi qawlihi wato akwai wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah fi qawlihi a cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa la ta hukum bihi ma rafatun bi dinillahi wato hukun wanto sai ya rike ku don yi musu hajji a cikin wato addinin Allah cikin shari'a Allah da ya sauka da kuma yadda yake cewa laula istamitu zannal mu'minuna wato yayin da kuka labarin mu'mini ya kamata su zuci alkhairi ga kawunan su har zuwa ƙarshen aya walau la istamitu qultum ma yakunu la an natakallama bi hadha subhanaka to ya kamata shi ma a ce wato mutane haka suka yi ko kuma da kuma inda Allah yake cewa yazkumullahu anta ulu limithlihi abadan shi ma har zuwa ƙarshen aya وتخصيصها كيف أن جاءت بالمتقين وسائل طيران الله لأنهم المنتفئون بها من سنة ما سنزاتي أمفانين إذا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض Allah shi ne mai haskaka sammai da ƙasai ai muna wuruhu ma shi ne mai haskaka su da shamsu da rana kuma kamar da wata to misalin ne misalin hasken nan nasa ai sifatu wasifarsa fi kalbin mumini a cikin zuciyar mumini kan miskatin kamar alkuki ne biya misbahu wanda wato fitila take cikin sa ai almisbahu kuma wannan almisbahu wannan fitila kuma shi zujadishin tana cikin wani karau hiyar kandilu shine wato wato kandil wato ana cewa akwai fitila da ake ce mata kandil wato wato wata fitila ce ana sa mata a kasashen laraba akwai ta ko kuma wato ana yin ta kuma da kaman wato yadda ake yin tukwane eh wal misbahu ai abin da ake yin da misbahu as-siraj fitila ai al-fasilatu shine wato lagwani al-mawqudatu wanda ake kunnawa idan an zuba mai a cikin kalson fitilar sai a mulmula lagwani sai a sa a ciki a cikin man sai a kunna wuta sai a sa a gefe ina jin yanzu yaran yanzu duk san wannan fitilar ba eh duk san da ba eh yanzu waye sun waye da lantarki da kuma fitilun yan cana da ake kawowa a shaji a ta kunnawa amma fitilar mai kowa ya san da wanda da yake yan shekaru ya san ta sai a samu auduga a mulmul a murza ta sai a jefa ta cikin man kan kuma sai a kunna masa ashana sai ta dade tana ci wal miskatu abin da ake nufi da al miskatu a tsatsa ita taga kenan garun nafi wata amma taga fa ba mai zarcewa ba eh ba mai zarcewa ba kaga alkuki kenan ko alkuki kenan wai san alkuki a yaran nan ni ba ba sani ba ba san alkuki ba yanzu gidanen da suke da alkuki ma ba su da yawa to kaga ce da ba ta zarcewa a yaran buba ita ce wato ambuba kamar silinda kenan filkin dela a cikin wato filar azujajatu ita wannan karau din ta annaha kai ka ce ita wannan riya haske yana cikin ta kai ka ce ita kaukabu tauraro ne durriyun mai haske ai mudi'un mai haskaka bi kasar dali durriyun wa zamma ko durriyun min ad-dir'i wato wa zammaha min ad-dir'i daga dir'i kenan ijewa ne bi ma'anar dabu dabi hazalam saboda ta ije wato azalamu dubu wa bi wa damha ko kuma kai mata wato ramma wata jibir ya da kuma shaddan wato ya ai mansubin ila dir'i wato an ila dirri an dangana shi ne zuwa ga durru wato ila durri zuwa ga durri ba shi shine al-lu'lu shine lu'li to tu tawakkada ko kuma tuqadu ita wannan fitila ko tawakkada bil madi wa fi qira'atin wa fi qira'atin bi mudari'in bi mudari'in wato da fi li mudari'i na auqada kenan mabniyan lil maf'uli tuqadu kenan bitta bitta taniyati yuqadu wa fi uhra tuqadu bil huqaniyati ai a zujjajatu ai ana kunna wato wannan fitila wato da abin da ake zuba a kunna ta ainihin zaitun daga mai na shajaratin itaciya mubarakatun mai albarka zaituratin ita ce itaciyar zaitun wata la ta sharqiyatin ba yan gabas ba ce wala gardiyatin wala yan yamma bal ba zai ita bai nahu ba tana tsakanin su wala ya tamakkanu minha wala tamakkanu minha harbun wala bardun wato wato sanyi ko zafi ba zai imkani wato gare ta balle ya bata ta ba muddin raini masu cutar wannan guda biyu wato zafi ba zai cuce ta ba sanyi ma ba zai cuce ta ba ya kadu ne tu hayubi ya kusata mannan nasu bi ya haskaka walau lam tansan surar ko da wato wuta ba ta shafe shi ba ko da ba a kulla wuta ba idan ka ga man za ka ganshi yana kebi yana tashi yana haske lisa fa'ihi saboda tsarkin man nuru haske ne bihi da shi ala nurin bisa haske billahi wato da wuta wa nurul lahi wato asken ubangiji hudahu hudahu shine shirye ta da mu'mini ga mu'mine nurul haske ne ala nurul imani bisa wato hasken imani ya haddallahu li nurihi Allah yana shiryawa da nurihi ga hasken sa shine addinin musulunci yana shirye da man yasa wanda yaso wajaribin lahul amsala Allah yana bayyana misalai da nasu ga mutane takariban don kusantarwa li abhamihim ga mahmud ga fahimtar su li a tabiru don su izina fa yuminu su imani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne bi kulli shay'in da wato wani da kowane abu kowane abu Allah ya san shi wa minhu darbul asl amsal yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya sani saba misali duk abin da za a kawo a saba maka misali a kansa
في بيوت نزل الله أن أن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت wato a cikin wasu ɗakuna mai mutu alluko biyu sabbibu ke na al'atiyar da zai zuwa gaba abin Allah Allah ya izini an turfa'a wato a ɗaukaka a su a zama a girmama ismuhu sunansa wani zikar kuma a ambata ismuhu sunansa biya a cikin wannan ɗakin to yi sabbihu wato duka hiji da kaɗe tashi yi sabbihu wato yi sabbihu da hufi hadin gudu wal asar da rijalu mazaje wato suna yin tasbihi wato suna tasbihi ai wato suna yin sallah suna yin sallah wato suna sallah gare shi biya a cikin wato wannan dakuna wato bil gudui da safiya masdarun masdarin ne bin amrin an rubutu wato wato safin faki aw bikin ko kuma wato sassafe da sammako wal asal da al ashaya wato yammin maki min ba'di zawal daga bayan zawali to wayannan mazaje wato suna wato bauta ubangiji ma'ana wato suna yi musu sallah a wannan wato ɗakuna eh a nan wato ɗakuna ma'ana zai musallatai yusabbu fa'il yusabbu shi zalu shine fa'ilin yusabbihu bi kasril ba'i yusabbihu wa ala fatihi ba wa ala fatiha na'ibul fa'il yusabbahu kenan eh na'ibul fa'il na'ibul fa'il na'ibul fa'il ne wato lahu wa rijalun rijalun kuma fa'ilun fa'ili ne na fi'ili muqaddari jawabu su'alin muqaddar kuma jawabi ne na tambaya wace aka kaddara ta ka annahu kila kaka cewa wato ka ce shi ne cewa aka yi man yi sabbihuhu wa yake tsarkake shi sai ta yi sabbihuhu rijalu la tulhihim tijaratu wanda wato wani ciniki baya shagaltar da su ai sana'u siyan abu baya shagaltar da su wala bai'un wala wato wala wala wani ciniki an zikir lahi gaburan ambatan Allah wa iqamu salati baya shagaltar da su da kuma tsaye da sallah ku zifa hawa iqamatu ta'jibu wa ita'iz zakati da ba da zakat wanda ya khafu ne yawman su ne wanda suke tsoron yini wanda ta takallau biyar kulubu zukata suke jujjuyawa a cikin wannan yinin ai ta tsaribu take ta manya wato take kaiwa da kawowa wal amsar da magane ne da khawfi saboda tsoro ne da khawfi saboda wato tsoro al kulubu zukatan suna bayanan najati tsakanin iya wal halaki da halaka wal amsaru wato maganan kuma bayanan lahiyatayn ne wal shimal suna wato tsakanin lahiya biyu ta dama da hagu huwa yawmul qiyamati shine alqiyama suna tsoro ana cewa ana cewa su wani su yi dama ana cewa su wani su yi hagu to saboda haka kowace idan ya tsoro take ka a ce ta yi hagu jira take a faɗa mata inda na za ta yi amma tsoro take tana tana zuciyarta tana bugawa eh tana bugawa ka a ce mata ta yi hagu ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب dan Allah ya saka muku kyakkyawan abin da suka aikata ai babu huza kamakon sa wa ahsana ahsan nabi wa la hasan ma la sa hasan ne dan ubangiji ya saka musu da kyakkyawan abin da wasu suka aikata wai jidahu kuma wai jidahu ya kara musu kuma daga fararsa wallahu yarzuqu Allah ina arzuta wanda yaso ba tare da wato hisabi ba ba tare da kididdiga ba abin da ya so ya arzuta zai arzuta shi shi kansa abin da babu ya ɗarsu a cikin zuciyarsa ba yuqalu ana cewa fulanin yunfiqu bi ghairi hisabi ayu wasi'u ka annahu la yahsibu ma yunfiqu ai yana yallatawa yana kyauta kai ka ce baya kirga ma abin da yake bayarwa
والذين كفروا أعمالهم كسراب بكية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا قالوا ان ذكر الكافر شيء kafirai kenan ayyukan su kamar kawalwalniya ne eh kawalwalniya ce duk yatin a daji ai zan uqayin ai fi falatin wato a daji hu shu'a'u shi haske ne yura da ake ganin sa fiya a cikin daji nisfan nahari a rabin rana da rana fi shiddatul har a lokacin tsananin zafi yusbihul ma'a sai yana kama da ruwa aljari ne gudana amma an kaje sai ka ga ba ruwan bane shine kawarwal ne yake nan asibu zam'anu shine jin kishiwa yana zaton sa wato ma'an ruwa ne hatta idza ja'a hayya da yazo wajen zai ji shi ba zai same shi wani abu ne ba mimma hasibu daga abin da wato yanzu sai shi to kazalikar kafir haka nan kafiri ya hasibu yana zaton anna amalahu cewa aikin sa kasa da kafin kamar sadaka da wani sadaka yan fa'u zai amfane shi hatta idza mata har sai dai ya mutu wa qadima ala rabbi ya gabata zuwa ga ubangijinsa to ran yanzu amalahu sai ga bai samu aikin da ya aikata ba ai lamin fa'u ba zai amfane shi ba wa da Allah indahu wato ya samu ubangijinsa indahu ai inda amali a wajen aikin nasa ai ai jazahu ya saka masa alaihi a kansa fil dunya a duniya wato abubuwan da ya ji na daɗi a duniya shi kenan ya ishe shi amma a lahira wannan ta mumine ce eh wallahu sariul hisab Allah ne gaggawar hisabi ne ai almujaza ta saka wanda ya aiki kyakkyawa da wanda kuma ya aiki mara kyau aw kaburmatin fi baharil lujji yabshihu mawd min fawqihi mawd min fawqihi sahab ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو الذين كفروا كوكو عند ذكر كافر أيوكا سمونا أنا كذل ما كما دفين في بحر أكوجي wanda yake lujji ne zirgi a annikin ne zirgi ya ga shahu mojin wato kuma wato kumfan kogi zai ta zo ta lullube shi min fauqihi ai barbishin wannan kumfar mawjin wata kumfar min min fauqi a barbishin wannan kuma kumfar ta biyu sahabu girgije ne wato wannan hazi zulmatu wannan dubbai ne wato wannan yarfe wannan wannan yarfe wannan wannan yarfe wannan babu hasashin ta fauka babu barbishin shagi akwai wato duhun kogi akwai duhun kumfa ta farko akwai duhun kumfa ta biyu akwai kuma duhun wato shi girgije idan a haraja da yadahu idan shi mai kallo ya fitar da hannunsa a cikin wannan dubban lam da kai baya kusata ya iya ganin hannun nasa ai lam ya karu baya kusata min ruwayata ya da ganin ta wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sanya masa haske ba to kuma lahu min nur bai da haske ai man lam yahdihi Allah wa Allah bai shirye shi ba lam yahdi ba zai shirye ba
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون shin baka gani mai ko kuma baka sani bane cewa Allah wato yusabbihu man fi samawati wa duk wanda suke cikin samai da kasai suna tasbihi da rabi eh wannan tasbihi wato salatu daga cikin tasbihi kuma ana cewa tasbihi salatun sallah wannan haka ma tsuntsu yamu dairun bayin samai wa ran sama da kasa shi ma safatin suna wasu sahu sahu ai ba su ɗato ƙarin hafi hunna ba su suna masu shimfiɗa fuka-fukansu duk suna yin tasbihi kullum kowanne daga cikin wa'annan kad alima Allahu salatahu Allah ya san sallar ta wata jiha wata tasbihin sa wallahu alimun Allah maka ne bima ya fa'alu da abin da suke aikatawa walillahi mulku samawati wal ard wa ila Allahi al-masir wallaka samai da kasai din Allah ne eh ai khazainul madari wato taskokin ruwan sama wa rizki da arziki wanda ba da tsiro kuma makoma tana ga tana ga Allah alam tara anna Allah yuzdi sahaban thumma yuwallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatan wa daqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء shin baka gani ba ne cewa Allah wato yana koro wato girgije da rikin da taushi sannan kuma sai ya tara tsakanin da taro shashinsa zuwa ga shashi sai ya janya sai ya sanya wato wato alƙidau yankakunsa a muka farin ƙasa mabambanta sai ya sanya su zama wato wato ƙid'atun yanki wahidatun guda ɗaya sannan sai ya janya sai ya sanya su rukama ai wato mai hawan juna sashinsa a barbushin sashi to shi ke sai kuma ka ga ruwa yana fitowa a tsakaninsa eh wani da zulmi da samai wato min jibali kuma ubangiji yana saukarwa min samai daga sama wato wato za min din nan za dace yana saukar da wato wato duwar watsi wato fiha a cikin ta fi sama'i wato a sama eh bi an jari lubbaran na sanyi ai babu hu shafin sa eh ana ruwa sai da kankara ta sako eh wata kankara ba ka san girman ta ba kan zo kasa ne wato ubangiji saboda rahamar sa an ta sako da girman ta to sai ta hallaka mutane kan ta zo sai ga ta tsantsane ko kuma ta yanyanke ta zama yan kanana suke sauka sai ubangiji wato ya sa ishara to ya samar da wannan ruwan ga abin da ya so kuma ya juyar da shi ga wanda kuma ya so inda yake son ayi ruwan sai ayi ruwan inda kuma baya son ayi ruwan kuma ba za a yi ruwan ba wato ya sabu sanabar وكاد سنا بركه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار wato hasken walƙesa yana kusata ya tafi da mazanai ai mai kallo da zuwa ga shi ai ya haɗu ha ya kauce ta Allah yana ji yana ji a laila dare wanda har da yini ya ci yana zuwa da kullum min da kowanne daga cikin su badal akhir musanyan dan uwansa inna fi zalika taqlil taqlili la ibratun in za ta tabbata cikin wannan jujjuyawa jujjuyawa jujjuyawar na su dalalatan idna li ulul absari ga ma'abuta wato gani ai li ashabul basair ga ma'abuta basira masu basira masu gani ala qudratul lahi ta'ala bisa wato ikon Allah ta'ala والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah ne ya halitta dukkan wata dabba ai haiwanin wata wato wato dabba wato suke raye suke tafiya ko ba ta tafiya duk shine ya halitta kowace dabba daga ruwa ai wato fatun mani fa minhu a cikin dabbobin da amshi abin da Allah ya halitta akwai wanda yake tafiya ala babi ibn cikin sa kamar wato miciji miciji da ciki yake tafiya wani awamu da kwari a cikin su akwai wanda yake tafiya a bisa kafa biyu kamar mutum kamar tsuntsu a cikin su akwai mai tafiya a kan kafafuwa guda hudu kamar wato dabbobi wato kamar dabbobi wato da kuma dabbobin ni'ima Allah yana halitta abin da ya zo dan dai Allah wato mai iko ne a bisa kowane abu لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wallahi hakika wato mun saukar da ayoyi bayyinatin mubayyana mun saukar da ayoyi mubayyinatin ko ai bayyinatin bayan mubayyinatin yasa annabi yawa ya ga yace ya saukar da ayoyi wato bayyanannu ai bayyinatin bayyanannu shine alqur'ani Allah yana shiryar da wanda yaso zuwa tabarki mutakin majalisi shine tabarkin addinin musulunci ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين wato ya kuru da munafukai suna cewa amin na aisa da kina ba da gaskiya billahi da Allah bi tauhidihi da kada ta ji wa bin rasulin mun ba da gaskiya da manzo shine Muhammadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adana huma mun bi su shi ma haka ma bi cikin abin da suka yi hukunci da shi sun mai tawalle ya su ba fariqun minhum jama'a daga cikin su kenan sai su kawo da kai su ba da baya min ba da zalika bayan wannan an gaburansa wa ma ulaika wa'annan masu kawo da kan nan masu juyawa su koma da baya ba su zamo ma bai ba su zamo ne ba almahudina wa'anda wato wato aka saba suka saba suka wato dauki alƙawari cewa za su yi wato musulunci wato almuwafiq mai dacewa wato almuwafiq qulubi mai dacewa zukatan su eh da alsinatin da harsunan su wato wa'annan ba mu'mine bane wato ba ma mu'mine ne da suka yi alƙawarin abin da yake har yanzu shine a zuciyarsu ba to abin da yake harshen su daban abin da kuma yake cikin zuciyarsu daban abin da yake cikin zuciyarsu bai dace da abin da suke faɗa a harshen su ba وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
idan aka yi kiran su zuwa ga Allah da manzansa mai riskawa daga gare shi dan ya hukunci tsakanin su sai ga wata jama'a daga cikin su suna masu kau da kai Allah mutum ilai ga zuwa gare shi وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين idan kuma wato har- gaskiya tara gare su sai su zo gare su mul'inina ai mul'inina suna masu gaggawa ɗa'ina suna masu biyayya أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعيب الله عليهم ورسوله bal ulaika hum zalimun a fi qulubihim maradu shin jinya ce a cikin zukatan su ai kufrun kafirci amirta mu ko kuma wa sun yi kokonto ne ai ta ko sun kokonto bin buwace cikin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au da kabula ko kuma wato suna tsoro ne wato ko kuma tsoro suke an ya khifa Allahu alaihim wato an ya khifa Allahu alaihim ubangiji kuma ya karkatar alaihim gare su alhaibu aiki ne almailu da juyar da gare su a sami wato a juyar da gare su da zalunci a cikin hukunce hukunce wato suna tsoron ko kuma ubangiji da manzansa su juyar da gare su su juyar da hukunci gare su ai su juyar da abin da yake akwai fil hukum a cikin hukunci fa yuzlamu a zalunce su fihi a cikin hukuncin la abin ba haka yake ba balu la yake bar wancan naka humu zalimun suna azzalimai bil iradi saboda kai anhu gabaran sa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون kaɗai dai wato zancen muminai wato kaɗai dai abin da wato muminai suke faɗa idan in ka kai kiran zuwa ga Allah ga manzansa ne hako ba ne hukunci tsakanin su bil qawli lahi da zance mai dacewa ne da su an ya kulu shine ce sami'ina mun ji wa dana mun bi bil ijabati da amsawa wa ulaika wanda nan da shine a wannan yayin humul muflihuna shine annabiyuna masu tsira ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون wanda duk ya bi Allah da manzansa kuma ya ji tsoron Allah ko- kuma ya ji tsoron ubangiji eh shine yadda ya yarda shi to wannan duk su ne wato masu rabauta bil jannati da aljanna اللهم اجعلنا منهم صلى الله عليه
Yau kuma karatun ya zafi mace, a ruwan yau sun yi shaɗa ce, sun sallah ta da haka adin su yi so sun sallah zan ma Allah ba su lafiya, wa Allah su wanda yanda su sallah Allah ba mu lafiya, Allah ba mu zaman lafiya, da Allah su ke bai zama Allah mata albarka, da ran ma Allah shi ne su Allah ya su yi sun sallah ta ba ku Allah ya kare mu, Allah ya zama dukkan bukatun mu, da nufin mu da shaɗa Allah ya da shi kare mu, zuwan da zama halin Allah ya masa bukatun mu, a cikin sanar da sauran ma'aji Allah ya masa bukatun mu. Salatul Fatiha.
فاتحة صلاة الفاتح
wanda kuma ranar za su ya yi mutu shaidu
فاتحة